الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da sha bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a lissafin turawa muna darasi na takwas a cikin wannan sura suratu maryam wanda yau da taimakon allah za mu tashi ne kan aya ta arba'in daidai zuwa arba'in da ɗaya mai Allah ya ce tabaraka wata'ala ina na hayu na hannu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون a wannan ayar Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani ne cewa shi ne yake gaje ƙasa da abin da ke kan ƙasar gaba ɗaya inna nahnu nuhyi inna nahnu narithul arda wa man alaiha mu mu ne muke gaje ƙasa da abin da ke kan ƙasa ɗin wa ilaina yurja'una kuma mutane gare mu za su koma gaba ɗaya ma'ana ranar tashi alkiyama fa nuhasibuhum ala amalihim zamu musu hisabi akan ayyukansu duk inda mutum ya kai da kawowa sai ya mutu kuma Allah zai masa hisabi zai masa lissafi akan duk abin da ya aikata kamar yadda kullum muke faɗa muna maimaita daidai take da faɗin sa wa inna la nahyu wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun Allah ce mu muke a raya mutane mu muke kashe mutane kuma mu ne masu gaje ƙasa wani abu sai Allah mana za ku mutu gaba ɗaya shi ne zai gadanta abinda aka saba in wane ya mutu ɗansa ya gaje shi in wane ya mutu yan uwansa gaje shi mana ya tafi ya bar ba ni sunan shi ya tafi ya bar a a a a arziki ya bar dukiya ya tafi ya bar arziki ya bar dukiya waye zai gaje shi dan shi to duniyar gaba ɗaya in an tafi an batta gaba ɗaya Allah shi zai gaje ta tasa ce zuwa nan ne suran nan um, ta gama mana kissa annabi zakariya da annabi yahaya da kuma kissar annabi uh, isa da nana maryam Allah ya ba mu labarin da zai shiryar da mu a ciki kuma ya ƙara wa muminai imani akan imaninsu kuma ya lalata ƙarya ya rusa zalunci da son zuciya yanzu kuma kissa za ta kawo mana sura za ta kawo mana kissa ta uku ita ce kissar annabi ibrahim da irin abin da ya gudana tsakaninsa da shi da babansa na jayayya da shi da babansa sun yi jayayya akan tauhidi to shine yanzu abin da kisa za ta kawo mana mai Allah ya ce واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا Allah yake cewa wazkur fil kitabi Ibrahim Imam Razi a cikin tafsirinsa yake cewa ka sani kai mai karatu mai saurare manufar wannan sura shine bayanin tauhidi manufar wannan sura shine bayanin tashin alkiyama manufar wannan sura shine bayanin annabta na annabawa kuma ta yi bayani ita surar a cikin manufofinta bayanin a gane bambancin mutane akan tauhidi sun kasu kashi biyu shine yanzu ma wannan kissa za ta kawo mana akwai mutanen da suka tabbatar da akwai wani abun bauta ba Allah ba su ne nasara da waɗanda suke hanyarsu wasu kuma sun tabbatar da abun bauta wanda yake ba Allah ba ne amma ba rayayye ba ne ba mai hankali ba ne wannan su ne masu bautar gunki kenan kaga su su kirista suna bauta wa isa suna bauta wa maryam kaga abun bauta ne rayayye ne mai hankali su a wajensu abun bauta ne amma halitta ne a wajen Allah akwai kuma mushrikai su kuma da suka tabbatar da wani abun bautan ba rayayye ba ba mai hankali ba shine gunki wanda zai je sa itace a gabansa yana masa bauta kaga ai ya tabbatar da wani abun bautan da ba Allah bane gunki ne kuma yana bauta masa dukkansu guda biyu waɗannan kafiran mushirkan sun yi tarayya wajen ɓata to amma sai dai wanda suka fi kowa ɓata a cikinsu su ne waɗanda suka tabbatar da abin bautan da yake ba Allah ba ne ba mai rai ba ne ba raye ba ne ba mai hankali ba su ne masu bautar gunki sun fi ɓata duk da waɗancan ɗin ma ɓatattu ne amma wanda yake bauta wa abin da baya ma ji baya gani baya baya da hankali wannan shi ya farshe hankali shi sa Allah tabaraka ta'ala yi bayanin batan mutanen farko su ne nasara sai ya biyo su da bayani akan batan mutane mutane na biyu su ne abadatul ausan masu bautar wato masu bautar gumaka kenan cikin cikin mushrikai waɗannan su ne mutanen annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wanda yau za mu tattauna a kansu ya ce wazkur fil kitabi ibrahim ka ambata musu bayani a cikin littafin annabi ibrahim littafi anan ana nufin wato bayanin da aka rubuta da yake tattare da sharhi na kisar annabi ibrahim annabi ibrahim yana cikin ulul azmi minar rusuli shi ne Allah ya sanya zuriyarsa ya sa musu annabawa a cikinsu da littafi fi zurriyatihi man nubuwata wal kitab kenan shi ne Allah ya sifanta shi da sifofi masu karamci ya ce inna ibrahima la halimun awahun munib ka tuna ya kai wannan annabi wa mutane kai musu bayani wazkur kai musu bayani a cikin wato wannan alkur'ani kissar babansu ibrahim salam likai ya tabiru wa yatta'izu don su ɗauki izina su wa'azto kuma don su yi koyi da kai annabi wajen ƙarfin imaninka da yadda da abin da ya faru akan annabi ibrahim da kuma irin yaƙininka da kyawawan ɗabi'unka wazkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya wannan istinaf ne masuqun li ta'lil mujibil amri fi qawlihi wazkur lalle ya kasance annabi ne mai gaskiya siddiqan nabiyyan as-siddiqu siga ce ta mubalaga daga as-sidqu muna da as-sidqu shine gaskiya akwai kuma as-siddiqu abinda ake nufi إنه كان ملازما للصدق في كل أقواله وأفعاله وأحواله شيني معنى الصديق mutum ne mai lazimtar gaskiya koyaushe mai tsananin gaskiya ne a cikin dukkan maganganunsa da dukkan ayyukansa da dukkan halayensa shi ne siddiq koyaushe in an ce siddiq ko ina da ko ina mutum ne wato mai gaskiya mulaziman lissidqi fi kulli ahwalihi a wa a'malihi wa aqwalihi Allah ya sanya mu cikin masu gaskiya shi yasa aka ce da aka ce da annabi aka ce da sayyidina Abubakar Siddiq aka ce da shi as-Siddiq me yasa aka ce da shi as-Siddiq dan shi mutum ne mai lazimtar gaskiya a cikin maganganunsa abubakar mai gaskiya ne a cikin halayensa da ɗabi'unsa shi yasa aka ce da shi siddiq ku riƙe wata falala a nan an sifanta sahabin annabi da irin abin da aka sifanta annabin Allah annabi ibrahim Allah da kansa ya ce siddiƙan nabiya ne sayyidina abubakar shi ma annabi ya ce da shi as-siddiqu zalika fadlullahi yu'tihi man yasha falala ce ta Allah yake ba wanda ya ga dama Allah ji kansa yana Abubakar Allah kuma ya shiryar da masu zaginsa suna bata shi innahu kana siddiqan nabiyya to ga yanda labarin yake katina iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a wannan izin zarf ne yayin da shi wato Ibrahim yake ba da labari ya kai babana iz qala li abihi ya abati na fassara na ce ya kai babana har na ja madda dan a yadda cewa babansa ne dan akwai waɗanda suke cewa ba babansa bane ban san ya za a fassara wannan ayar ba ka faɗa abin da ƙur'ani ya faɗa ka hutar da kanka ka jefa kanka cikin masifa yawwa ƙur'ani ya ce babansa ne kai ma ka ce babansa ne amma a garin nan za ka je a rediyo ana tafsiri ko da azumi ko da wani su yan bida sai ka ji ana ai danginsa ne ai danginsa ne wani a gidadanci ne ai yaya ga larabcin nan kowa yana gani ana karantawa kowa ya san al'abu uba ne abati daga abi ne ya babana ya zaka ce wani danginsa ne wani uwansa ne baban shi ne haka qur'ani yayi bayani shi sa a wasu surorin aka yi ta faɗa ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati la ta'budu ash-shaytan ya abati kaza ya abati kaza gashi nan na'am waghfir li abi ka gani yace ka gafarta wa babana ya ambata ce babana innahu kana min ad-dallin dan ya kasance cikin batattu ka fi shi san baban nasa ne ba ka fi shi ba so ya abati ana nufin ya kai babana wannan abati din iwadun ne an ya'il mutakallim asalin asalin zancen ya abi ne haka yake a larabcin to sai qur'ani ya canja shi ya kawo shi ya cire ya'ul mutakallim din yace ya abati Allah ya kira shi da wannan ne wato subhanallah ya sa Ibrahim ya kira shi da wannan bai kira sunan babansa ba dan a nuna masa cewa Annabi Ibrahim wato yana girmama mahaifinsa in ya ga dama zai ce ya azara amma bai ce ya azara ba sai ce ya abati duk da baban fa kafiri ne bai bata gunki ne to wannan aka samu asalin cewa ya kamata ɗa ya ɓoye sunan ubansa ya rinka cewa baba ko ba ka ki faɗa ma ba ladabi ɗanka ya zo yana kiran sunanka kai tsaye sai dai a makaranta ne aka tambaye shi kai ɗan waye wannan min babu tarif zai iya bayani to kaga anan wannan yana nuna mana cewa ya tari mu aba wato yana girmama babansa kuma yana son babansa ka tuna ka ba su labarin annabi ibrahim lokacin da yake gaya babansa azara ya kai babana me yasa za ka rinka bautawa abin da baya ji baya jin wanda yake kiransa kuma baya ganin wanda ya tsaya a gabansa kuma ba zai wadatar da kai daga komai ba saboda shi ma bai mallaki wani abu akan kansa ba gunki ne ballantana ya taimaki wani ko kuma ya cutar da wani ya abati lima ta'budu ma la yasma'u Ye- me yasa kake bauta abin da baya ji yanzu gunki yana ji shi babansa mai bautar gunki ne itace yake zuwa ya sa a gaba ya ta bauta mai a matsayin Allah ya za ka bauta wa ma la yasma'u baya ji wala yubsiru baya ganin wanda ya tsaya a gabansa baya ganin kowa da za ka zo ka tsaya a gaban gunkin nan kai ta baya gani wala yughni anka shay'an kuma ba zai wadatar da kai da komai ba baya bada arziki baya bada wadata baya bada ci da sha ya babana ya kake bauta wannan kai da kake zuwa kabarin shehun ka malamin ka ka je ka tsuguna kana kiransa kana neman haihuwa kana neman albarkar kasuwa kana neman kana neman kana neman me yasa kake zuwa kana bauta wani mutum da yake cikin turbaya watakila ya ya riddige ma Allahu alam da halin da yake ciki tsakaninsa da Allah har ta kai gama kai ba ma a kusa da shi ma kake ba ko faduwa ka zo yi ma sai ka kira sunansa babu gidadanci irin wanda zai zo yana bauta wani ba Allah ba gidadanci ne matuƙa to shine sai ya sake ce da shi ya abati
يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا ya sake kiransa saboda ladabi ya ce ya abaci ya kai babana Allahu akbar bayan cewa da ya baba a wancan ɗin farkon bai fi amsa masa ba bai yadda da abin da ya faɗa ba amma sai sake kiransa ya sake cewa ya abaci ya kai babana inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika ni fa wani abu na ilimi wanda bai zo maka ba ya zo min al'ilmul nafi alladhi allamani Allah iya Allah ya bani ilimi mai amfani wanda kai bai baka ba wannan fadlun ne min Allah yuti man yasha fattabi'ni kabini ina kiranka ka zo ka bi ni ka bi wannan ilimi da Allah ya bani ahdika zan shiryar da kai siratan sawiyan hanya miƙaƙiya أي أهدك إلى الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه ولا اضطراب zan shirya da kai zuwa ga hanya miƙaƙƙiyar hanya wanda babu karkata a cikinta babu raurawa babu kaduwa babu raba ƙafa shine siratan sawiya kaga yadda ake wa mahaifi wa'azi ashe ana yi wa mahaifi wa'azi na'am Allah ya jarrabe ka mahaifinka bai gane hanya ba bid'a yake yi kai masa wa'azi irin yadda annabi ibrahim ya yi wa babansa wa'azi ta hanyar mutuntawa da girmamawa ya kai babana allah ya sani ƙaunarka ta sa nake gaya maka wannan magana wannan hanyar da kake kanta ba daidai ba ce su da kake bin su kaza kaza kaza kaza kaza ga abin da ƙur'ani ya ce mu yi da ka bi abin da ƙur'ani ya ce da ya fi ya babana wannan bid'a da kake kai da goyon bayan shirka da kake yi hadari ne Allah ya hana mu wannan ka bashi hujjoji da dalilai ya zage ka ya bata kai ya ci mutuncin ka ya faɗi duk abin da zai faɗa akan ka ba komai babanka ne ya isa ya maka wa'azi kan ana zuwa a yi shi kyauta ma a wani wuri ai ballantana mutum ya je gida ya wa iyayensa ba rasar kunya bane ba tsaurin ido bane dan mutum ya faɗakar da baban shi yana kan kuskure yanzu akwai wanda ya ce mahaifinsa shi yaro ne wanda Allah ya fahimtar da shi gaskiya amma mahaifinsa Allah ya jarabe shi mutum ne wanda yake wato yana kan bata kwarai da gaske yace wallahi malam ina tausayin sa malam yace yaron gumi bid'an nan malam iyaransa da mutuwa ni kuma in nazo ina tuna nusus nasoshi da bayanai na malamai na kwarai akan hadarin bid'a da shirkan nan in na tuno mahaifina yana kai abin yana damuna kwarai da gaske to abin da yake damuna ba wai ni ne kokarin na jawo shi ba shi fa ni ma yake a sunnar ma ya cire ni ya dawo da ni bid'ar yace ina ta fama da kanne na ina jawo su yana fusga ina fusga ne ma yake raba da su don kasu ba hanya irin tawa ni ina ganin su akan halaka shi ma yana gani na akan halaka yana fada da da'awa ta sunna kwarai da gaske yace yana neman a bashi shawara wani Allah ya jarabe shi mahaifinsa mazinaci ne kwarai kuwa yace mazinacin mutum ne mun yi mun yi mun yi abun baya mana daɗi kwarai da gaske to kaga wannan yana buƙatar wa'azi wa zai masa wa'azi in ba dan sa ba sai a rubuta mai takarda a aika masa in kuma za a iya zama da shi a zauna da shi a gaya masa gaskiya wani kuma auri sake yake ‘ya'yansu gidansu ‘ya'ya ƙanana munyi munyi munyi munyi da ya ga wata mai ɗan haske sai ya je auro ya kawo nan da na haihuwa ɗaya biyu sai ya sake ta ba a san iya adadin matansa ba yara duk a gida suna zabe ba su da iyayensu mata ya ce ni ma da nake ma magana uwata ba ta gidan ina yake samun kuɗi ce wallahi Allah ya taimake shi cikin ƴaƴansa da ya haifa manyan ƴaƴansa suna da abin da za su yi Allah ya rufa musu asiri su ne suke karo karo karo duk wata ana turo mai kuɗi da yawa akwai wanda ya ɗauki nauyin abinci akwai wanda ya ɗauki nauyin saka rigunan sawansa akwai kuɗin kashewa da haka da ya samu kuɗi aure yake kawai shi yasa yanzu muna mitin kuɗin da muke turo masa nan zamu zamu janye saboda in dai an bashi kawai ya saki wacce ya shigo da wannan saboda yana da kuɗi yana da wadata ‘ya'yansa suna ba shi kuɗi to kaga wannan abin ba daɗi ƙwarai da gaske wani mahaifinsa direba ne sai ya tafi ya bar mahaifiyarsu tun suna yara ya ce su ba san mahaifinsu ba sai dai kaɗan kaɗan yake zuwa ya ce wallahi malam a irin yanayin da ake ciki in ya tafi mota ya tuka mota ake tukawa wallahi sai shekara bai dawo gida ba malam na ce shekara guda ce wallahi malam sai dai a ta waya da shi kuma sai ya yi wata biyu uku sai ya turo dubu biyu da wannan dubu biyun za a cefa ne da ita za a ci abinci da ita za a mekin sauransu ana magana wai an ce wai jefe shi aka yi amma fa in shekara ta yana zuwa ko dai babbar sallah ne yake zuwa shi ma bai zo da ragon layya ba aka zai zo ya miƙe kafa motar ta sai ba da ita sojan haya kuma da mai gidansa a garin wanda isai masa motan na ce ku je ku ce wa mai gidan nasa da isai mai mota ya kwace motar mana ku dawo da shi gida ku kai shi gona ku sai a mai taki ku ce sauran ka karisa warai da gaske ai ba daidai bane wannan yace wallahi malam mahaifiyar mu tana cikin wahala talauci rashi yace ko ba komai malam akwai hakki namiji da mata sun kira shi sun masa wa'azi sun masa wa'azi amma ina suka ce wa'azin da suka bai na farko shine ya dan amsa da ya danna ya tafi bai dawo ba sai bayan wata tara wannan ya dan ji wa'azi kenan bai cika shekara ba ina ruwan shirwa kenan duk wannan iyaye ne ya ce to ya zai da shi akwai abubuwa da yawa da za ga ana yi wadda ba daidai ba ne ko ga mahaifinku yana tara dandali a kofar gidansu a zo ana ta gulman da mutane wani babansa ɗan karta ne kullum an sa masa ganye aka an cinye shi amma ubansa ne shi kuma gashi Allah ya girma shi yana da mutunci yana da abokanai malam ba dole je mai wa'azi ba ai ba rataye ka zai ba kuma ba laifi bane annabi Ibrahim ma yawa babansa wa'azi amma ai wa'azi da girmamawa ba ce mahaifinka yana cikin bata ba za ka gaya masa ba ka gaya masa ta hanyar da ta dace in ba za ka iya ba ka sa wani ya gaya mai kuma kai masa addu'a ya gane daidai wani babansa baya sallah yana kallo ana fita jam'i a unguwa ubansa baya fita sallah shi kuma yaron ustas ne amma mahaifinsa baya sallah sai zuba ido ya kyale shi akwai matsala fa Allah ya yi mana to annabi Ibrahim ya yi wa babansa wa'azi inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya sannan ya hana shi akan bautar gumaka bautar shedan saboda jahilci ne kaskantar da kai ne sai ya ce masa mai malam يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا
ya sake yi masa wa'azi ya ce ya abaci ya kai babana la ta'budu shaitan karka bauta wa shaitan mana yana jan kunnensa yana nuna masa akwai hadari kwarai da gaske kai ya bauta wa shaitan bautar waɗannan al'asnam ɗin gumakan ai daidai yake da da'a wa shaitan ai ba shaitan ne ya ce ai musu ba shaitan ne ya sa ka ai to shi yasa ce la ta'budu shaitan wa shaitanu aduwwul lil insan shaitan kuma makiyin dan adam ne sai ya faɗi me yasa ya ce kare bauta shaitan ya ce inna shaitana kana lirrahmani asiya lalle shaitan ya kasance wato mai saba wa arrahman ne mai saba wa Allah kenan shine allazi aghraka bi ibadati hadhihi al-asnam wanda ya ruɗe ka da bauta waɗannan gumaka shine shaidan to ai ya saba wa Allah ya kai kuma zaka mai da'a shi fa Allah ya saba wa shaidan kai kuma ya zaka zo kai mai da'a asiyan ana nufin kasirul isyan mai yawan sabo baya shiryar da mutane la yuhdin nasa ila ta'atillah baya shiryar da mutane zuwa ga yiwa Allah da'a sam sam sai dai ya nuna mutane ila mukhalafatillah ومعصية الله وموجبات غضب الله ينونا متاني سابا والله كما يجيفا سو أتشين أبن ذي سا فشن الله كاما سو سيرفي كراي كراين دي كيو بابنشي tare da tausayi da jin ƙai a cikin kalmomin da yake faɗa ya abaci inni akhafu an yamassaka azabu min ar-rahman ya kai babana ni ina jin tsoron kada wata azaba daga ar-rahman shine Allah ya shafe ka saboda kana shirka kana saba wa Allah abin da ya umarce ka ay yamassaka azabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya sai ka zamanto wato mai taimakon shedan mai yi wa shedan da'a baka neman agaji sai da shedan سبحان الله العظيم kenan duk wanda ya bautawa wani ba Allah ba duk wanda ya yadda yayi bautar wani ba Allah ba ya zama waliyin shedan kenan kana lirrahmani asiya ya gaya masa wannan magana ne tare da tausayi da yake sauka a gare shi shi Ibrahim tausayi irin na uba shi sa bai iya cewa azabun min Allah ba sai ce azabun min rahman ina tausaya maka ya abi bi sababi isra'ilika saboda dogewar da kai ala ibadati ghairillah akan bautar wani ba Allah ba da wannan ne in ka rike bautar wani ba Allah ba zaka zama karinin shaidan abokin shaidan duk wanda ya zama abokin shaidan kuma dole Allah ya masa azaba da wuta kai wa shaidan da'a ka saba al'amarin ko umarnin mahaliccinka da wannan uslubi alhakim alhadi arraqiq uslubi mai sauki uslubi na sannu annabi ibrahim yayi magana wa mahaifinsa yana kiransa zuwa ga tauhidi wannan yake nuna cewa ashe idan za a kira manya za a kira su zuwa ga tauhidi sai a musu amfani da uslubi mai kyau a yi musu magana wacce za ta ainihin wato ja hankalinsu ka duba yadda sayidina ibrahim ya yi amfani da uslubi mai taushi tare da babansa fi ahsani tisaq yana amfani da uslubi mai kyau ya abati ya abati ya abati ya abati koyaushe zai masa magana sai ce ya baba ko yaronka ne zo kiranka yana so kai mai wani abu yana ya baba ya baba yana baba baba ba daidai yake da wanda zai zo kira ka bai ce baba din nan ba yayi amfani da mujamala da lutufi da tausasawa da ladabi al'adabul jamil wal khuluqul hasan duka dan yana yi wa mahaifinsa wa'azi da farko ya yi masa bayanin illar kuskuren da ya yi sai ya faɗakar da shi kada ya ci gaba da rayuwa akan kuskuren ya farkar da shi ya hannu akan saba wa Allah ta yadda ya zo yake bautawa abinda baya ji baya gani limata abudu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka shay'a sannan ya ci gaba da tausasa masa bai ce da babansa ya kai jahili ba a'a bai ce da shi ya kai mushiriki ba duk da shirka yake uban fa kuma shi din Ibrahim bai ce ni mai ilimi ne ba cewa ni qad ja'ani min al-ilmi malami ya cika bai ce ni malami bane ina maka wa'azi bai ce haka ba cewa ya Allah ya kawo min wani ilimin da bai zo maka ba annabta ina da wani ilimi wadda kai baka da shi sannan ya zo yana wato yana saurara masa wato abun ta inda a hankalce ma zai iya ganewa ba daidai bane yake kai daga ƙarshe da ya ga baban bai karɓa ba sai ya zo yana tsoratar da shi mummunan ƙarshe su aqiba wannan bauta da za ka yi wa wani Allah to fata kuna da shaitani waliya za ka zamanto waliyin shaidan masoyin shaidan almajirin shaidan yan makarantar shaidan to wannan yana nuna mana baban annabi ibrahim ba musulmi bane kenan shine sakon ko to ya musulunta ya karbi wa'azin da baban nasa yi masa mu je a rama
قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا
shikenan ga amsar da mahaifin nan ya bashi kai Allahu akbar Allah ka fahimtar da mu gaskiya sai amfani da tambaya al-istifham lil inkar wa tahdid wa ar-raghbatu an shay sai ce kai راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم Allah ya ba mu labari a nan bayan ɗa ya kira uba kenan ya ce masa idan har kai ba ka da buƙatar bautawa waɗannan gumaka da nake bautawa kuma baka yadda da su ba to ka daina zaginsu su ka daina bata su ka daina cewa mai bin su waliyin shaidan ne idan baka daina wannan abin da na gaya maka ba la'arjumannak wallahi sai na jefe ka zan jefe ka ka duba duk tausayin da ɗan ya nuna mai da kau da kai da ɗan ya nuna masa subhanallah wahjurni maliyan ka nisance ni lokaci mai tsawo shine maliya zamanan tawila wahjurni maliya an ciro shi ne daga kalmar malawatu a larabci akwai wani abin da ke ce da shi almalawatu almalawatu shine alfatratu tawilatu min zamani almalawa alfataratu at-tawilatu min az-zamani dogon lokaci na zamani shine malawa to daga nan baban ya ciro ce maliya ka nisance ni ko in zan jefe ka ko kuma ka nisance ni lokaci mai tsawo shi yasa ake ce da dare da rana almalawan dare da rana ana ce da su almalawan wato wannan tahdidi yake masa da jan kunne tunda kana kyamar waɗannan raghibun anta an alihati kana kyamar wannan raghiba an da larabci kyama raghiba fi da larabci son abu in raghiba ta yi ta'addi da an tana nufin kin abu raghiba an safari ya ki tafiya raghiba fi safari ya so tafiya idan raghiba ta yi ta'addi da an tana nufin kyama in raghiba ta yi ta'addi da an da min tana nufin son abu raghibun anta an alihati ba ka son su ko ba ka son su kuma ba ka son mutane su zo musu kuna ma kuma ma kana koran mutane ka su zo wa waɗannan alloli namu ko wannan hanya shine kaga za ka bi abinda ni babanka nake kai ba za ka yi ba kuma kana koran mutane to la arjumannak wallahi sai na jefe ka zan jefe ka bil hijara da duwatsu ko kuma bil kalamil qabih da mummunar magana wahjurni in baka son jifa ko in halakar da kai to ka kaurace mu maliyan in daina ganin ka bana son ganin ka a fuska ta zamanan tawilan la uhibbu an araka fi lokaci mai tsawo ka tafi ko kallon ka bana so ne haka da qabala al abul kafir adab ibn hi al mu'min haka uba kafiri ya fuskanci ladabin da ɗansa mumini ya yi masa ya amfani da fazaza da gilza da tahdid da inad da jahala duka kausasa harshe kuntatawa tsoratarwa da jahilci wannan shine sha'anul qalb alladhi afsadahu al-kufr duk zuciyar da kafirci ilalata ta to ko an gaya mata alheri in ta zo ba da an samu munan magana take faɗa Allahu akbar duk zuciyar da ta lalace zuciyar da ba ta da kyau yayin da aka nuna mata alheri aka nuna mata albarka aka nuna mata tsirarta to in ta zo amayar da abin da za ta mayar mummunan magana take faɗa shi yasa duk wanda ka faɗakar da shi ka ɗora shi akan hanya ta ƙware kaga sakayyar da zai maka shine ya zage kai ci mutuncin kai wulakanta ka to wannan yana nuna zuciyarsa ba ta da kyau راغب أن آل أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك والله إذا بك دين والنبا لأرجمنك سينا جيفك واحجرني مليا كقورة شمون واتو زمنا طويلا إمام ابن كثير كيتشوا مليا أنا نفهم دهرا ونلوكتش إمام الحسن البصري يتشي زمانا طويلا كان يسنشيني كوغنن كبانا سو bakin ciki yake ga annabi ibrahim wasu suka ce wahjurni maliya ana nufin ka ƙaurace min kana kubuce ban ji maka illa ban maka illa ba baka min ba saliman mu rabu lafiya tafi ka bani guri shine wahjurni maliya ban taba ka ba kafin wata musiba ko ta ukuba ta same ka haka ibnu jarir shi a tafsirinsa ya fassara shine wahjurni maliya Allahu akbar to shine shi baban me yace baban ai shi dan me yasa ke cewa qala salamun alayk la ilahi sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya yayi kala sai shi ibrahim sai ce ka duba fa abin da baban ya ce an yi magana jefewa an yi magana wane ne kawai shi kuma sai ce da shi salamun alaik Allah ka ba mu ikon bin iyayenmu Allah ka ba mu haƙuri da iyayenmu yanzu kai mai kake tsammani a matsayinsa na annabi yana da fa dama fa ke hukunci mai zafi amma ka duba malam a wannan lokaci da uban ya bata masa ya yi masa duk abin da ya amma sai ce da shi mai salamun alaik amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai babana sai ya dace da abin da Allah yake faɗa a can wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama alladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama shi sa wallahi ko wannan ayar duk lokacin da na karanta ta sai nake tunanin irin yadda muke rayuwa da iyayenmu yanzu kaga qur'ani ya ta ba da labari cewa waɗanda in an musu magana gama garin mutane ne fa in an zo miyar musu da amsa wa idza khatabahumul jahiluna qalu ya salama ko kowaye ne aka ce in yama aka ce mai salama wa idza sami'u al-lagwa aradu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghi al-jahilin salamun alaikum shi ma nan yace la nabtaghi al-jahilin a cikin surul qasas abinda annabi ibrahim yake nufi a nan gurin aminci ta gare ka kada mummuna abu ya same ka ya kai babana ni dai daga gare ni ba wani abin da zai cutar da kai la yanaluka minni makruhun wala adan wannan annabi ibrahim ya faɗi wannan li hurmatil ubuwa saboda alfarma ta uba kasance uba sa'astaghfiru laka rabbi duk da haka ya kai babana sa'astaghfiru laka rabbi zan ci gaba da neman maka gafara daga ubangiji na duk da abin da ka gaya mu sa'as'alullaha fika an yahdiyaka wa yaghfira laka dhanbaka ko wa yaghfira dhanbaka zan roƙan maka Allah ya shirye da kai ya yafe ma zunubinka don na san kana kan laifi duk da cewa ranka ya ɓaci innahu kana bi hafiya don shi ubangiji na ya kasance mai tausasawa ne a gare ni ko kuma mai tausasawa ne hafiya bi ma'ana latifa innahu kana bi hafiya innahu kana bi latifa daga allutfu ne na gode masa da ya shirya da ni in bauta masa shi shi kadai kai kuma ga ka yadda kake kai babana ina fatan tausasawarsa ya shafe ka wasu malaman suka ce ina wuka na bi hafiya wato shi ubangijina ya sabar mun in na roƙe shi yana amsa mun mana mai amsa addu'a ne ko innahu kana bi hafiya ubangiji mai himmatuwa ne da al'amarina dan alhafiyu a larabci kakan ce da wani alhafiyu ne allazi yahtammu bi amrika wanda ya damu da lamarinka sai ka ce wani hafiyi na ne mana wani ya damu da al'amarinka mu tuno yadda muke mu'amala da iyayenmu wallahi ba ma iya ba wa iyayenmu hakinsu mana ba ma iya ba wa iyayenmu hakinsu yanzu wannan annabi ne ka tuna babanka musulmi ne ka tuna mahaifiyarka musulma ce ka tuna yadda kake mu'amala da su yanzu wannan ba gunki yake ɗauka yana tallata yana siyarwa ba ma bautar kaɗai ba subhanallah har shi har sassaƙa su ma yake ba annabi ibrahim amma Allah da hikimar sai ya ciro masa ɗansa annabi kuma annabin ma babban annabi Ibrahim ka duba irin yadda yake tausasa masa ka duba yau mahaifinka ko kiran ka sai ya yi ta waya yana cewa wani ina son ganin ka ina zuwa baba da Allah ya min uzuri saboda ayyuka sun yawa ina son ganin ka wani hajiya da Allah ina zuwa na ce zan zo na ce zan zo na ce miki zan zo ba na ce zan zo ba na ce zan zo ga shi kaga kaman kaman yana faɗa ne cikin ɗan abu amma kuma ransa a bace ne don me yasa za a takura masa a ce sai ya zo na gaya muku wallahi tallahi ba wanda zai san muhimmancin uwa sai wadda tasa ta mutu wallahi wallahi kuma ba wanda ya san muhimmancin uba wallahi sai wadda nasa uban ya mutu ka rufe ido kaga kowa ya je gurin ubansa kai baka da shi ina babanka yana kabari yana can Allahu a'lamu ya daɗi ya wahala kowa zai wanka ranar juma'a je gaida mahaifinsa ya je su hira da mahaifinsa in yana larura a gidansa ko na bai je mahaifinsa ya bai shawara yi kaza kai baka da shi abokanan mahaifin ma duk sun mutu ma kanin mahaifin ma babu yayan ma babu duk sun mutu kai yanzu kai ne uban kanka kawai to gwanda ma mahaifi namiji ne ka san wahala ka san abin tausayi uwa wallahi babu wani dan kirki da ba zai baka tarihin abin da uwarsa ta masa ba ko su 27 ne a gidan kuwa kowa sai ya baka labarin ga abin da mama na take mu kuma su su 27 din nan kowa yana santa kuma kowa yana jin cewa ta yi masa da ka ganta ta fito ta yi haka din nan duk kuka mai da ita haka ai ai da ba ka je ka ga hutan mahaifiyar ka lokacin tana budurwa ya take kuka mai da ita haka amma yau mahaifiyar ka ba ta da rabo a cikin da yawa daga cin abin da kake samu buge-bugen mu na duniya na rantse da Allah matan mu sun fi cin abin da muka samu wannan ko ku yadda ko kar ku yadda haka ne a gidajen mu mun fi morewa sama da abin da mai iyayen mu suke samu al'amura sun canja in ka zo za ka yi wani abin alheri wallahi shaidan sai ya nuna maka ya mahaifiyar ka ce ba amma wallahi idan mata ka ne sai ka kashe mata naira dubu ɗari kaza a kan gwalagwalai amma tsohuwar ka bata da rigar kirki da za ta sa ta je unguwa alaji alaji ba da kai nake ka san me nake tunawa ka tuna ɗakin da kake kwanciya ka tuna turakarka ka tuna toilet ɗinka ka tuna falonka ka tuna katifarka ka tuna gadonka ka tuba kayan alatunka wurinka tino kuma tsohuwarka ina take mamaka tana ina na gaya muku wani ya yi jidali da matansa suna rena masa akan abin da yake musu matarsa ce take rena abin da yake mata baya kaza baya kaza ya ce malar ruwa ruwa ba ba za ta iya ɗiba ba ruwa ruwa nan ba ta iya ɗebowa daga daga bohol ta kai banɗaki wanda za a zuba a baho a yi fuloshin a zuba a roba a yi kaza a wanke ban sai dai na biya almajiri shine zai rinka ɗiba ruwa yana kaiwa ratsa ɗakin kwanciyar mu ya je kai mu saboda ita yar birni ne ba ta iya ɗaukar ruwa matan yau fa tattasai da tumatir fa babu turmi da yawa a gidajen mu ba turmi ko ni da nake muku magana turmin gidana ɗan ƙarami ne wallahi ba babba bane wallahi tallahi tattasai da tumatir ba sa niƙawa ba sa iya dakawa sai dai akai injin markaɗe ranar da babu injin markaɗe ko na unguwar ko ya lalace haka za ka sha miyar babu ko ka ji ta ba daɗi matan yau fa barkwano ba sa iya dakawa barkwano in an sai barkwano sai dai a je gidan makota talakawa unguwa su za a ba su kuɗi su daka barkwano karago kuli kuli matan yanzu ba sa iya dakawa dole sai dai a daka musu ba sa iya wanki da guga matan da suna wanke wa mazajen su wanki da guga su wanki yanzu yanda za ka kai wanki da gugan kayan ka haka za ka yi mata kuma dole ka yi mata matan yanzu fa matan yanzu fa takalmin ka fa idan za ka fita wallahi ba lalle bane matar ka ta goge maka takalmin ka ballantana ka sa ta wanke mota a gareji suna yi ba sa yi to shi ne bawan Allah yake bada ya ce ni ina da uwata tana ƙauye a nan ina zaune gidan haya Allah bai hore mun na samu gida nawa ba na kama gidan haya na kama muku dubu ɗari biyar rabin miliyan a shekara ina biyan kuɗin nefa ina biyan kuɗin ruwa ina biyan school fees ɗin yara ina kaza ke ma ina mi kaza ina mi kaza kina cin taliya kina cin indomi ina zuba muku kaji a fridge kuna ɗauka kuna kaza ina kaza ina kaza amma mahaifiyata tana ƙauye tana jan ruwa a rijiya mahaifiyata ya ce tana tuwon gero take ci haka za ta tashi da safe a surfa gero a kai nika sai da yamma ta zo ta tuka shi ko dawa da safe ta ci bakin dumame in an masa gata a sa masa yajin daddawa sai na je gaishe ta ne in gaishe ta in bata dubu biyu dubu uku dubu biyar tana dannan Allah shi maka albarka Allah biya maka bukatunka tana sha'awan ‘ya'yana, ‘ya'yana ya ce ‘ya'yana idan suka je gidanmu gurin mahaifiyata ba sa iya cin abincin da take ci, saboda ‘yan birni ne, ita ɗumame za ta yi musu. Wallahi iyayenmu suna da haƙƙi a kanmu, wallahi duk wanda uwarsa take raye wallahi malam ya je ta mata hidima kafin ta mutu dan galiban suna riga mu mutuwa galiban iyayenmu suna riga mu mutuwa to ina baka shawara kafin ta riga ka kai maza maza kai mata hidima in ka riga ta mutuwa ka tafi Allah ya tambaye ka me ka mata ka shiga uku mahaifinka kai masa hidima kafin ya tafi in ya riga ka tafiya shikenan ga sunan haka zaka gansu cikin wani yanayi amma taka ce ita ta haife ka dan dalilin ta ka zo duniya da ba dan ita ba da ba ka nan so ita ce sababin zuwan ka duniya me ka mata babanka nan gashi nan yana cikin wahala kana yaro karami bai huta ba ba yanzu ma ka girma ubanka bai huta ba haka ne mana tun muna cikin ciki suke wahala akan mu muka fito suka ɗauki nauyin mu aka yi ta biyan kuɗin uh, asibiti kuɗin awo kuɗin kaza kuɗin kaza duk aka yi ta wahala akan mu muka shiga makaranta suka ta biya mana kuɗin makaranta ko suka ta kai mu makaranta ɗinkinka tun da kake yaro ubanka yake maka ɗinki ciwonka asibitinka ubanka yake ma kudin askinka ubanka yake biya sabulunka da omonka kaza kaza kaza har da ka girma yanzu ka zama ka samu freedom wai duk da haka yanzu ubanka bai huta ba gashi kai din ka samu wadata ka samu rufin asiri amma ubanka bai huta ba me amfanin aiki albashinka me amfanin motar kake hawa me amfanin kaza da ka mallaka ubanka bai daina zuwa aiki ba bai daina zuwa yana wahala ba ga ku ku goma sha duk kuna sana kuna aiki amma ubanku kullun sai ya fita ya je ya nemo me amfaninku duk da abin da mahaifin nan nasu ya gaya masa ya ce sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya lalle ubangiji na ya kasance mai kyautata mun ne hafiyan da ka fassara shi da al-ihsani ilayya kasirul ihsani ilayya haƙiƙa annabi ibrahim ya cika wannan alƙawari nasa ya cika wannan alkawari nasa na yi wa ubansa addu'a ya yi ta yi masa istighfari har zuwa lokacin da fa Allah ya bayyana masa wannan baban naka fa da ka damu da shi kake ta masa kaza makiyin Allah ne Allahu akbar shi yasa Allah ya ce wa makana istighfaru ibrahim li abi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم lalle ya isa gifarin ya kuma nemi gafara ɗin wa mahaifin nasa kuma ya zama ɗan kirki tunda ya ce zai yi kuma ya yi istaghfara li abihi zamanan tawila mudda tawila har zuwa lokacin da ya hijira zuwa sham har zuwa lokacin da ya je gina masallaci mai alfarma gina masallacin maka na harami din nan har zuwa lokacin da da shi da ɗansa ismail da ishaq Allah ya samu haihuwar ɗa ismail ya samu haihuwar ɗa ishaq alaihi masalam in za ku itina yana cewa rabbana firli wa liwalidayya kaji ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب yau duk wanda ya ce rabbana gfirli wa liwalidayya annabi ibrahim ya fara faɗanta addu'a ma iyaye kana yi wa naka baban addu'a sau nawa kake yi wa naka baban addu'a mai ta'alimul muta'allim ya ce duk wanda ya sallah duk wanda ya sallah idan da sallah a sallarsa bai yi wa ubansa addu'a ba bai yi wa iyayensa addu'a ba ba karamin hasarar riba ne ya yi shirme ba kaɗan ba ya ce yau mai ƙumul hisab ranar da za ka tashi hisabi ka yafe min da ni da iyayena da muminai gaba ɗaya hanni da kai yau annabi ibrahim ya roƙan mana gafara a wajen allah ya roƙa musulmi ya roƙa wa iyalai allahu akbar wannan farkon zance kenan kai ma sai kai wannan addu'o'i iktida'an bi Ibrahim Allah ce qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladhina ma'ahu iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء هذا قرشي har izuwa faɗin sa illa qawla ibrahima li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min allahi min shay daga baya Allah tabaraka wa ta'ala ya hana annabi ibrahim wannan istighfari din yace wa ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina bai dace ga wanda suka yi imani da waɗanda suka yi imani ba su nemi gafara wa iyayensu mushrikai ko su nemi gafara wa mushrikai yace wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah kaji wani wa'adi ne da yi wani lokaci ne gajere ai wani lokaci ne da ya roki Allah ya yafe mafin shi فلما تبين له أنه عدو لله تورأ منه يا inda ya bayyana gare shi cewa wannan mahaifi nasa makiyin Allah ne Allah ya nuna masa cewa wannan fa makiyi ne to sai barranta daga gare shi inna ibrahim al-awwahun halim to shine wani sati zamu tashi yaya abin ya faru wa atazilukum wama tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a'i rabbi shaqiya abinda muka faɗa ne daidai Allah ya shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh